وتعالى يرحمهم في الأرض يرحمكم في السماء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة شيخنا بهذا المحضر وإساعد فيه بنظرة تاتينا بالظفر
ومنها جمعه في بين الدليل ومدلوله
yana daga cikin wa'annan mu'jizin alqur'ani hada wasu tsakanin dalili da kuma madalolin sa
وذلك أنه شجر من القرآن ومن wannan ku cewa shi ya kafa hujja ta zaman nan na alqur'ani da kuma kyakkyawan sifantawar sa وإيجاده وبلاغته da kuma takaicewar zancen sa da kaiwar sa makwara a cikin fasaha وأثناء هذه البلاغة أمره ونهيه ووعده ووعيده
amma a tsatsakin wannan balaga ta sa a cikin umarninsa yake da kuma hannunsa da alkawarinsa da narkon azaba فالتالي له يفهم موضع الوجة والتكليف معه من كلام واحد وسورة منفردة mai karanta alkur'ani zai fahimci bikin da hujja take a cikinsa da kuma kallafawar ibada gare shi tare kuma wato da dukkanin abin da ubangiji ya umarce shi da shi ko ya hane shi a cikin zance guda kuma a cikin sura guda
ومنها أن جعله في حيز المنزول الذي لم يحد ولم يكن في حيز المنشور yana da gajewa alkur'ani cewa ubangiji tabaraka wa ta'ala ya sanya shi a cikin tsari na zubin waka amma bai sanya shi a cikin wato tsari irin na zube ba tsari na zubin waka kuma zubin ma wanda ba a saba gani irinsa ba wannan ba yana nufin alkur'ani waƙe ba ne a'a Hmm?
لأن المنظوم أسهل على النفوس وأوعال القلوب abin da ya saka faɗa haka saboda shi abin da yake a waƙe ya fi sauƙin hadda a gurin mutane kuma ya fi sauƙi akan zukata da kuma harasa su kama shi da sauri وأسمعوا في الأذان وأهل على الأفهام ya fi daɗin sauraro a zukata a kunnuwa kuma ya fi daɗi wajen fahimta فالناس إليه أميل والأهواء إليه أسرع da haka mutane su fi jawuwa ya zuwa ga abin da yake waƙa ne kuma soye-soyen zuciyar mutane ya fi gaggawa ya zuwa ga abin da yake a waƙe fiye da yake abin da yake magana ta zubi to an ka dubi yadda yanayin alkur'ani yake da yadda yake da sauki wajen hadda da yake- da yake da daɗi wajen sauraro da yadda yake da sauki wajen karantawa sai ka ga cewa ubangiji ya sanya shi ne a zubi irin na waƙe amma bai zuwa shi ko ya ajiye shi wato a zubi irin na rubutun zubi wanda yake mai nauyi a bakunan mutane ba
ومنها تيسيره تعالى حفظه لمتعلميه yana daga wannan gajewa ta alkur'ani yadda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya sauƙaƙe shi ga mai ka- ga mai ga mai koyansa wajen haddacewa وتقريبه على متحسبه da kuma kusanto da shi ya zuwa ga mutanen da suke kokarin haddace shi قال الله تعالى ubangiji ta'ala ya faɗa يسرنا القرآن للذكر hakika mun sauƙaƙe alkur'ani domin karatunsa وسائر الأمم لا يحفظ كتبها الواحد منهم amma sauran al'ummatai ba a rawaito cewa wani mutum ɗaya daga cikinsu ya haddace littafansu ba فكيف الجماع على مرور السنين balle kuma a ce an samu jama'u da yawa sun haddace littafan nasu mutum ɗaya ba a samu ya haddace littafan annabawan da suka shuɗe ba balle kuma a ce an samu dandazon mutane sun haddace bisa shuɗewar zamun nan
والقرآن ميسر حفظه لل- للجلمان في أقرب مدة shi kwa alƙur'ani abin sauƙaƙe wato haddasa ne hatta ga ƙananan yara ma a cikin mafi sauƙin mudda kuma mafi kusancin mudda eh nan da nan nan da nan yaro ƙarami mai 'yan shekaru kaɗan sai ka ya haddace alƙur'ani gaba ɗayansa
ومنها مشاكلة بعض أجزائه بعضا yana da gajewa alkur'ani ya ta sashensa ya yi kamancece ne ya da sashi وحسن اختلاف أنواعها والتعام أقسامها da kuma kyawun nan na haɗewar nau'o'inta da kuma yadda rabe-rabenta ya zama ya dace da juna
وحسن التخلص من قصة إلى أخرى da kuma kyakkyawan takhallusi daga wannan kisa zuwa wannan Allah yana cikin bada labarin wato ashabul kahfi war raqim yana cikin bada labarin su baka aure ba sai ka ji shi ya sabule ya koma kuma kissar annabi Musa da Hidru kuma ana cikin kissar Musa da Hidru baka aure ba sai ka ji shi kuma ya koma ƙasar zirkar nan kuma wato a cikin haddi wanda yake wato ba a samu wani rata ko tazara tsakaninsu ba daga wannan an fada wannan daga wannan an fada wannan ba kuma za ka ji abin da ya ƙayata da shi kuma birge kama za ka je da abin da kama zuciya za ka gwaninta a cikin yin haka ana cikin ba da labarin wannan a fada wannan wani gurin ma a cikin tsakiyar zancen aure da sakin aure da idda da kaza-kaza sai ka ji kuma ubangiji ya yi zancen a tsaye da sallah kuma a koma cikin magar da ake koma ka ji cewa an samu wata rata ko an samu wani halal a tsakankani ba wannan zai nawa ka ta zancen mutum bane wannan gwaninta da wannan kasai ta ba mu yan yanta in ba ubangiji ta baraka ta'ala ba
والخروج من باب إلى غيره على اختلاف معانيه da kuma fita daga wani babi zuwa wani kamar da na faɗa yanzu ana cikin zancen aure da saki sai ka ji kuma an yi zancen sallah ba kuma tare da an samu wani rata ba tsakaninsu وانقسام السورة الواحدة إلى أمر ونهي sura ɗaya sai ka tare da bai zuwa ga umarni da hanyi
وخير واستخبار wa khabarin wasu khabarin da ba da labari da neman a ba da labari
ووعد ووعيد da alƙawari na rahama da wa'idi na riko na azaba
وإثبات نبوة وتوحيد وتقريب da tabbatar da annabtan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da zancen ɗayanta Allah a cikin sura da tafridi a cikinta وترغيب وترهيب da kwaɗaitar da bayi a cikinta da tsoratar da su gabaran aikata abin da ba daidai ba
إلى غير ذلك من فوائده دون غلل يتحلل أصوله yanzu ga wannan wannan ne daga cikin fa'idojin alkur'ani duk suka ga ya kunsu a cikin sura ɗaya kuma duk wannan ba tare da wani halal ya shiga tsakani ba ba a samu wata rata ko wata yankewa tsakanin ayoyin ba
والكلام الفصيح إذا توله مثل هذا ضعفت ضعفت قوته ولا جلالته
idan zance guda ɗaya ne zancen da ba na alkur'ani ba a ce za a yi masa wannan cushe-cushen a cikinsa a cikinsa a yi zancen alkawarin rahama a yi gargaɗin azaba a yi umarni a yi hani a ba da labari a nemi bayan a nemi neman labari da a cikin sura guda ko a cikin zance guda in dai ba ƙur'ani ba to wannan zancen za a sufanta shi da rauni sai ka ji an ce ya zama zancen sakarai sai ka ji ana cewa wannan bai iya magana ba yana fita daga wani moru yana faɗa wani ko mutum ne ka kula ya zo na lacca ko a kira shi gun taro ko kuma maulidi misali a ce mutum ya tashi ya lacca a gaban mutane in bai kware da magana ba sai ka je yana sakin zance daga wannan gurin ya sauka daga wannan titin ya fi wani titin za ka ga lacci ta su ba ta burge mutane amma ya zama ya ɗauko zance guda tiriyan tiriyan sai ya dire sai ka ga wannan ya fi ƙayatarwa ya fi burge amma abun mamaki shi ƙur'ani haka allah ya mai wannan cakuɗin amma tare da haka kuma gwanintar da ke cikin sarashin ba ta da iyaka amma da zancen wani ne ba shi ba sabon ba zai karɓo a gurin mutane
وقل رمله وتكلكلت ألفاظه da sai ya zama kyawun zama ya karanta sai ya zama lafizin su sun yi rawa inda an yi masa irin wannan cushe-cushe
فتأمل أول صلاة وما بها فيها من أخبار الكفار وسؤالهم mutum ya kalli suratu dawuda alaihi salam farkon suratu sad wani qur'ani zikir kuma jami'a fi hamin ahmadi kufari ka duba ka ga abin da aka tara a cikin daga ma da labarin kafirai
وتكريمهم wasu ƙaƙihim min ahmarin kufari wasu ƙaƙihim ba da labarin kafirai da kuma yadda suka ratse hanya gaba da tafarkin imani da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ubangiji ya fara fara da bada wannan labarin ko balil ladina kafaru fi izzatin wa shiqaq bar dai waɗanda suka kafarta suna cikin jin kai da kuma ratse hanya ga barin tafarkin shugaba sallallahu alaihi wasallam
وتكريمهم إلى في القرون من قبلهم da yadda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya kwankwashe su ya tsoratar da su da ba su labarin sa ya fi halakar da al'ummatan da suka zo kafin su in suka yi wasa su ma irin wannan halaka za ta same su kama halaka na min qablihim min qarnin hmm? fanadau wala tahina manas nawa ne muka halakar kafin su daga cikin mutane karni ne muka halakar daga cikin al'ummatan kafin su saboda haka ku yi a hankali
وما ذكر من تكريمهم لمحمد صلى الله عليه وسلم da kuma ba da labarin da ubangiji da barku ta'ala cewa sun sare fadda shugaba sallallahu alaihi sallama ba su yi imani da shi ba wa ajibu an ja'ahum munzirun minhum ko wa qala al kafirun hadha sahirun kazzab sun yi mamaki cewa ya za a mai gargadi zo musu daga cikin su kai din ne za a aiko a ce kai ne annabin mu me ya hana a zamu wani mutum daga cikin manyan mutanen maka ko na madina a aiko rajulun min al-qaryatin azim me yana samu wanda ma a aiko sai aiko kai za a aiko kuma yadda cewa da gaske aiko ka aka yi ba kuma wannan abin da kake faɗa ma ba wani abu bane tsabi ne kawai sarefa ce kake faɗa suka sarefantar da shugaba sallallahu alaihi wasallam da wannan
وتعجبهم مما أتى به da kuma mamakin su na daga abin da shugaba sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi sun suna mamakin ma- abin da makin Allah ya zo da shi ɗin nan.
والخبر عن اجتماع بنيهم على الكفر da kuma labarin da ubangiji ya bayar tabaraka wa ta'ala da cewa jama'unsu ko shagabanninsu sun haɗu dukansu a bisa kafirci
وما ظهر من الحسد في كلامهم وتعجيزهم da abin da ya bayyana daga cikin zuntukansu na daga hasada da kuma gajiyar da su da raunata al'amurinsu cewa dama hasada ce kawai awon zila zikiru alaihi ko awon zila alaihi zikiru min bayyana bal hum fi shakkin min zikiri ballan ma yazuqu azab suna cewa ya za a ce an saukar da littafi ko an saukar da qur'ani gare shi yana tsakanin mu ba saukar mana irin sa ba Allah ya ce bal hum fi shakkin min zikiri ko kwanton da yake auren su game da alqur'ani da na saukar bal lamma yazuqu azab bari ma dalilin kokwanton dan ba dandana musu azaba bane da ba su kuma yin kokwanton ba
ووعيدهم بخزي الدنيا والآخرة da yadda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya yi musu narko na daga wato ranarwa a nan duniya da kuma lahira وتكذيب الأمم قبلهم da kuma sarrafantar wasu ga al'ummatai ko sarrafantar wa al'ummatai kafin su Allah ya bada labari cewa ba fa ku kuka fara ba in sun sarrafantar da kai ba su ne farko ba sallallahu alaihi wa sallama kafin kai ma an sarrafantar da wasu kazzabat qablahum qaumun nuhin wa adun wa fir'auna zil autadi kafin su ma mutanen annabi nuhu sun sarrafantar da annabi nuhu ba su kadai ba wa adin mutanen annabi mutanen adawa su ma sun sarrafantar da annabi salihu wa fir'auna zil autadi fir'auna ma abocin tiraku shi ma tarbatar da annabi Musa
وإهلاك الله لهم ubangiji kuma ba da labarin cewa su ma waɗanda suka sarrafantar da annabawan nasu gabaninka ai duka mun halakar da su mun kyale su ba
ووعيدهم هؤلاء wa wa'id ha'ula'i misl masabihim da kuma yadda ubangiji ya ba da alƙawari ga waɗannan din su ma cewa irin abin da ya samu na baya shi zai same su
وتنزيل النبي صلى الله عليه وسلم sannan sannan sai ya haƙurƙutar da ma'aiki sallallahu alaihi sallama a bisa cutarwarsu gare shi wa tasliyati bi kulli ma taqaddama zikruhu sannan kuma ya rarrashe shi da duk abin da ya gabata din nan a baya yace isbir ala ma yaquluna wa zkur abdana dawud da zalai ko innahu awwab kai haƙuri ya rasulullahi a bisa abin da suke maka din nan ka tuna fa anna- bawon annabi dawuda annabi dawo da irin abubuwan da ya faru gare shi ka tuna wannan sai ya zama hukuntarwa gare ka yanzu duk wannan abubuwa gaba ɗaya ranka sakaf kowace aya ɗaya a cikin ta ɗauke da abu saɓanin abin da wata aya take ɗauke da shi wata take gabaninta ko kowace aya da abin ta ɗauko daban وكثير مما ذكرنا أنه ذكر في إنزال القرآن wannan fa baki ɗayansa da kuma abu mai yawa wanda muka ambata cewa yana cikin bijewa alƙur'ani إلى وجوه كثيرة ذكرها الأئمة لم نذكرها ya zuwa fuskoki maiwaita zakara hal ai ummatu wanda shagabanni suka ambata wanda mu anan ba mu ambace su ba iz akasara dalilin fi bani balagatihi saboda da yawa sun shiga cikin babi na balaga zance ba sai mun maimaita magana ba mun ce balaga kurun mun gama da komai فلا يجب أن يؤدى فنا منفردا في إيجاده إلا في بعض تفصيل فنون بلاغته da haka ba za mu so mu tsaya ƙididdige fannoni kowanne daban-daban ba a cikin babi na ijazin ƙur'ani sai zai zama a cikin babin fassara zance a cikin fannonin balaga
وكذلك كثير مما قدمنا هو أن يؤدي في خواته ومبانيه لا في إيجاده haka na da yawa daga cikin abin da muka gabatar da ambatansa a baya dinnan daga gare su wanda yake ana ƙididdiga shi ne a cikin keɓance-keɓancensa da kuma fadololi na alƙur'ani ɗin
وحقيقة إيجاده هي الأربعة التي ذكرناها amma haƙiƙar ijazi to shine wannan fuskoki guda hudu wanda muka ambata shine haƙiƙar ijazi
فليؤتمن عليها ما وما بعدها من خواص القرآن وأجا- وأجائبه التي تقتضيه da ya kamata a yi dogaro a kanta da abin da ke bayan ta daga keɓance-keɓancen alkur'ani da ban mamakansa wayanda ba su da iyaka
والله ولي التوفيق allah ne mai datarwa
فصل wannan fasali kenan كيف روى الشمس wannan bayani ne a cikin tsagewar wata da kuma tsare rana ga furan fitowarta قال الله تعالى ubangiji ta baraka wata ala ya faɗa ضربت الساعة وانشق القمر hakika sa alkiyama ta kusanto wata kuma ya tsage وإن يروا آية يؤمنوا ويقولوا به مستمر idan kafiran maka sun ga wata aya daga cikin ayoyinka ya muhammad sallallahu alaihi wa sallama sai su dinga kauda kai gabaranta suna cewa wannan tsafi ne mai zarcewa قال تعالى بكفر انشقاقه بكفر انشقاقه بذنب الماضي ubangiji tabaraka wataala ya ba da labari da afko wannan ta tsagewar wata sai ba da labarin da lafazin abin da ya riga ya shuɗe lokacin da aya ta sauka Allah ce waye ita rabata sa'atu wan shaqqal qamaru wata ya riga ya tsage in shaqqa ba yan shaqqu yake ba ba wata zai tsage nan gaba bane an yi an gama Hmm.
وإرادة السفرة عن آياته
Mhm.
وأجمع المفسر- المفسرون وأهل السنة على ركوعه
ya ba da labarin kuma yadda kafirai zai kauta kai gabaran ayoyin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da kuma yadda wa jama'a to da yadda malaman tafsiri kuma suka hadu wa ahlus sunnati ala huquqihi malaman tafsiri da dukkanin ahlus sunnati wal jama'a sun hada kan cewa wata ya tsage wannan babu hukunta a cikin su
أخبرنا الحسين بن محمد الله من كتابه حدثنا القاضي مراد بن عبد الله حدثنا أبي حدثنا المروزي حدثنا الفروي حدثنا البخاري حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة وسفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال انشق القمر على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فردتين wata ya tsage zamanin shugaba sallallahu alaihi wasallama ya rabe gida biyu فرقة فوق الجبل وفرقة دونه
rabi ɗaya ya tsaya akan dutse rabi ɗaya kuma ya sauko ƙasan dutsen قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهد sai shugaba sallallahu alaihi wasallama yake da jama'a ku shaida وفي رواية مجاهد ونعم عن النبي صلى الله عليه وسلم ya zo a cikin ruwayan ta sayyidina mujahidu cewa mu muna tare da shugaba sallallahu alaihi wasallama lokacin da wata ya tsage وفي بعض طريق الأعمش جبنا ya zo a tsaye ga cikin hanyoyin ruwayan wannan hadisi na amashu cewa wannan abu ya faru ne a filin mina
وروى أيضا عن ابن مسعود الأسود وقال
Eh, to. ya rawai shi daga da sayyidina ibn mas'udin al-aswad ya rawaice shi daga ibn mas'udin sai ya ce حتى رأيت الجبل بين برزتين القمر har sai da na ga wata a dutse a tsakankanin wannan tsagewa guda biyu ta wata rabi yayi nan rabi yayi nan haka na iya ganin dutse da girman su tsakankanin su
وروى عنه مسروق أنه كان بمكة amma masruku ya rawaita ga ibn mas'udin cewa wannan abu ya afku ne a makka وزاد فقال كفار قريش فهرب ابن أبي كبشة ya kara a tasar wayar cewa kafiran quraishawa sai suka ce to ibn abi kafsha suna nufin shugaba sallallahu alaihi wasallama yayi muku tsafin nasa da ya saba
فقال رجل منهم إن محمدا إن كان سهل القمر فإنه لا يبلغ من سيره أن تسهل الأرض كلها to sai wasu daga cikin suka ce to ai in shugaba sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan muhammad ya ya yi mana tsafi mu mun ga kamar wata ya tsage ai bai da iko ya waje duniya tsafi mu bari idan matafiya sun dawo sai su ba mu labari inda inda suke su ma sun ga haka to sai mu yadda gaskiya ne kenan
فقال أبي أتيكم من بلد آمن هذا أو هذا ku tambayi wanda za su zo muku daga wani gari daban shin ko su ma sun ga irin haka فأتوا فسألوهم فأخبروهم أنهم رأوا مثل مثل ذلك matafiya din suka zo kuwa aka tambaye su yaya suka ce su ma sun ga irin haka a nasu garin
وحدث الرجل عن الضحاك نهره وقال alimamu samarkandi ya rawaci irin wannan gaskiya sai na zahaku sai ya faɗa فقال أبو جهل Mhm.
هذا سر
abu jahil sai ce ai wannan sihiri ne فابعثوا إلى أهل الآفاق حتى تنزلوا آل أو ذلك أم لا ku aika ya zuwa ga mutanen makwabta a tambaye su ko su ma sun ga irin haka ko ba su gani ba فأخبر أهل الآفاق أنهم رأوا من شكا sai aka tambayi kasashe makwabta da suka ba da labari cewa su ma sun ga wata tsagagge a ranar nan
فقالوا يعني قال هذا سر مستمر sai kafirai suka dinga cewa ashe tsafin na muhammadu ba iya maka ya tsaya ba ya zarce har sauran garuruwa ma ya leƙa subhanallah kun bana toshewar basira da kansu ba suka sa sharaɗin nan wannan abin zai yi tsafi ne amma ku bari in yi mana tsafi mu ba zai iya wajen duniya tsafi ba bari wasu su zo daga wani gurin a tambaye su in dai sun ga irin haka to da gaskiya ba haka sun yake kansu hujja a kuma da aka zaka tambaya din yi muwa mun gani sai kuma sai kuma sace sihirin mustaqbal shine Allah yake faɗa wa in yarau ayatan yuridu wa yaqulu sihrun mustaqbal mhm
ورواه أيضا عن ابن مسعود ألقمته alƙamata shi ma ya rawaita wannan hadisi ga sayyidina abdullahi bin mas'udin فهؤلاء الأربعة عن عبد الله wayannan mutum hudun duka sun rawaita hadisin daga sayyidina abdullahi bin mas'ud وقد رواه غير ابن مسعود كما رواه ابن مسعود to ba kuma a cikin sahabbai fa ibnu mas'udin ne kawai ya rawaita hadisin nan ba banda shi din wasu ma sun rawaito shi
منهم أنس وابن عباس وابن عمر وحذيفة وعلي وزبير بن مريم
wayannan duka sayyidina anas abdullahi bin mas'ud bin abbas abdullahi bin umar sayyidina huzaifa aliyu ko jubairu bin mut'im duk sun rawaita hadisin su ma na tsagewar wata فقال علي من رواية أبي حذيفة الأرهبي
sayyidina ali ya faɗa ta cikin ruwaya dan ta sayyidina abi huzaifa al-arhabi شكر كمان ونعم عن النبي صلى الله عليه وسلم lallai wata ya tsage a lokacin muna tare da shugaba sallallahu alaihi wasallama وعن أنس ya zo ga sayan na anasu وعلى آل مكة النبي صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية mutanen maka ne suka roki shugaba sallallahu alaihi wasallama cewa ya nuna musu wata aya فأراهم شقاق القمر ma'aikin Allah sai ya nuna musu tsagewar wata har sau biyu حتى رأوا هلاء بينهما har sai suka daga ganin dutsen hira a tsakankanin tsagewar wata
ورأوا عن أنس قتادة sayan na kasar su ya rawaci wannan hadisi shi ma ga sayan na anasu وفي رواية محمد وغيره عن قتادة عنه ya zo a cikin wayan sayan na ma'amar da waninsa ga sayan na kasada ga sayan na anasu رأوا القمر مرتين في شقاقه
ma'aikin Allah ya nuna musu wata har sau biyu ya tsage su biyu ma'ana فنزلت اقتربت الساعة وانشق sai القمر wannan sura ta sauka ya kasar bata sa'atu wa shakkan kama
وروى عن جبير بن ابن ابن محمد بن علي جبير بن محمد
to muhammadu ibn jubair ibn muhammadin ya rawaita hadisin nan ga sayyidina zubair ibn ibn mahaifinsa
وروى عن ابن عباس عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ubaidullah ibn abdullah ibn qutbah ma ya rawaita wannan hadisi ga sayyidina abdullah ibn abbas
وروى عن ابن عمر مجاهد mujahid shi kuma ya rawaita ga sayyidina ibn umara وروى عن حذيفة أبو عبد الرحمن السلمي abu abdurrahman as-salamiyu da muslimu ko da muslimu bin abi imran al-azdiyu duka sun rawaita wannan hadisi su kuma daga sayyidina abu zaifat وأكثر طرق إلى أحاديث صحيحة mafiya yawan hanyoyin ruwaya wannan hadisi ingantacciya ce والآية مصرحة ga kuma aya ta bayyana karara in fita da bacin sa'atu wan shakar kama na haka babu sauran rigima amma mutum ya kare ta to kafar ta zai shi yasa duk mu'jizan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wannan mu'jiza ta da girman da su su sauran saboda qur'ani ne ba da labarin ta idan mutum ya kare ta wannan kai tsaye ya kafar ta ba wata magana sauran ku da yake rawaito su aka hadisi in mutum ya ce zai sare banta ko bai yarda ba ko yayi wani kokonto to wallahu alamu da dalilansa ba lalle bane ya kai ga haddin kafirci me yawa bai yarda hanyar waye bane ko ya ce a hadisi bai inganta ba ko ya ce wani abu daban amma nan gurin ba zancen ba a inganta ba tunda yake aya ce ta Qur'ani Mhm.
ولا يلتفت إلى أكرار محاول لأنه لو كان هذا لم يفعل أهل الأرض ba za a waiwaya zuwa ga maganar mm, itirazin wanda yake sababbe ba wanda zai zai na cewa ai inda a ce hakan ya faru wata ya tsage da ba zai kuye ga mutanen ƙasa ba kowa sai ya ga watan sai ya ga alamar tsagewa to kuma kashi kirkiri ya faru tunda ba jimawa aka yi ba baya bayan nan masu kimiyya a bincike bincikensu suka fitar da wani rahoto sun gano a tarihi wata ya taɓa tsagewa Eh, to sun makara muna masu sun ƙur'ani ya gaya wani watan ya tsage Eh, su ne sai daga baya bayan nan suka gane a irin bincike bincikensu na kimiyya Eh, binciken nasu ya nuna musu cewa wata ya taɓa tsagewa gida biyu Mhm.
إذ هو شيء ظاهر لجميعهم
Zuwa. Mm. saboda cewa abu ne wanda yake zahiri to ni jami'ihim ga gabashi ɗayansu
إذ لم ينقلنا عن آل الأرض أنهم رصدوه تلك الليلة فلم يروا مشقة saboda ai ba a samu a labari ko a tarihi cewa a wannan daren mutanen ƙasa da duniya ko ina sun zauna sun ƙura wa wata ido suna jira su ga ya tsage ya saka bai tsage ba da haka ne ni saboda shi mai itirazi kokari yake ta to da ya tsage ai ba a iya maka za ka gani da duk duniyar nan ko ina ya kamata a ga cewa wata ya tsage a ranar ba iya maka da makwatanta ba to waye ya gaya maka cewa a wannan daren dama mutanen duniya gaba ɗaya sun zauna sun zura wa wata ido suna jira su ga tsagewa su sai ga tsagewa Mhm.
ولو إلى إلينا أمن لا يجوز تمالؤه بكثرتهم على الكذب كما كانت على هذه حجة
inda a ce a rawaito mana amma la ya juzu tamalu uhum lika sajim al kazibi da an rawaito wannan magana ne daga wanda bai kamata a saurari zancen su ba saboda yawan ƙarya da suke yi da shi ne sai a ce ba za mu kafa hujja da shi ba amma waɗanda sai kawo zancen nan masu gaskiya ne kuma har da ƙur'ani ma ya faɗa إذ ليس القمر في حد واحد بجميع أهل الأرض kuma sannan wata ɗin da ake cewa ai duk duniya ba duk duniya aka gani ba shi wata ai ba a lokaci guda yake fitowa da duniya ba yanzu nan gurin kila mu yanzu ga shi yamma ce haka ne ba mu ga wata ba za mu ga wata a sama amma da ka nausa ka yi gabas yanzu wajen su dubai ɗin nan su can ka tsallaka su jordan suwa yanzu an sha ruwa su yanzu magarba ce can abin nan watan ya fito sai wani abu ya faru da wata a can yanzu gani muna mai gani saboda ba lokaci da watan ya fito haka ne in ka nasa kai nan yamma kuma yanzu suna can yanzu kila ba su sallah azhar ba wani wurin ma yanzu can su a wurin su ma kila yanzu cikin dare suke ko ko ma'ana ba su saur din yau ba tukunna kana ina yanzu idan rediyon america suna labarai da safe ko suna labarai da safe sai sun gama labarai su zuwa su su kwanta yanzu saboda su sannan sha biyu dare sai a gunsu mu kuma nan gari ya waye za mu fara harkokin mu su kuma sannan dare ya musu Ah, ya za a kenan ya zama wata abu ya faru da shi a lokaci guda ta duk duniya a lokacin za a gani ai ba zai yi ba saboda ba a lokaci guda wata yake a sama ba Mhm.
وقد لو على قوم قبل أن يبلغ الآخرين wata zai fito a wasu gurin bai fito a wani gurin ba lokacin
وقد يكون من قول بجد ما هو من مقارنهم من أقدار الأعراض kuma zai yi ya zama a nan ga yadda yake a can kuma ga yadda yake أو يكون بين قوم وبينهم سحاب أو جبال ko kuma ya zama wasu duwar wasu ko wasu gizagizai sun rufe wani garin turan nan ba su ga watan mama gaba ɗaya
ولهذا نجد الكسوفات في بعض البلاد دون بعض wannan ne sa ake ganin kisfewa wata a wani garin amma a wani garin ba a gani ba a nan garin yanzu zali sai a kisfewa wata sau nawa kake ji masu focus masu ba da labarin yanayi din nan suna cewa yau za a samu kisuyar rana amma sai ga ranar ta kusa ta faɗi kai baka komai ba saboda ba a garin ka suke magana ba a can wata ƙasar can an kisu nan ba za a kisu ba ko a ce nan wata zai kisu amma kuma ka ga a wani garin bai kisu ba saboda dama ba a garin ka ake zance ba a wani gari ma ake zance saboda haka duk waɗannan abubuwa ya danganta da location ba lallai bane abin ya faru lokaci guda ko lallai bane ya faru a ko ina
وفي بعض عقلية وفي بعض عقلية yana iya yiwuwa kaga kitsewar a wani gari ta zama yar guntuwa a wani gari kuma gaba daya akwai inda za a ce rana ta kitse sai kaga dan gefanta ne kawai kitse amma a wani garin gaba daya dare dare biyu za a yi musu gaba daya duhu za ka gani rana ta kitse duka
وفي بعضها لا يعرفها إلا المدعون لإلمها
ba wanda ya san wannan dai sai waɗanda suke sun san suna da ilimi akan haka ذلك تقدير العزيز العليم wannan duka gwargwajewa ce ta ubangiji wanda yake mai buwaye kuma masani آية القمر كانت ليلة kuma wannan mu'jiza ta wata ta faru ne cikin dare والعادة من الناس بالليل الغلو والسكون
al'adar mutane in dare yayi kuma shine kowa ya je baccinsa ya nutsu ya shiga harkarsa da da rana ne dai tunda kowa yake waje a ce rana ta tsage ran nan kafa wanda yake zai ganta amma da daddare ai sai ɗan tsiraru ne sha biyun dare maraicen kura ki ta kuma ne ai sai sai- sai- sai- sai su da'u su ne fatakin dare su ne suke suka rage bacci bacci wani lokacin amma kowa yana baccinsa a yi sannan yan tsiraru ne suka ga abin dama
وإيجاب الأموال وقد اتصلوا به kulla kofofi da kuma yankewa gaba da zirga-zirga shine al'adar mutane in dare yayi ba al'adar su fito kan titi suna yawo har su ga tsagewa wata ba
ولا يكاد يعرف من أمور السماء شيئا إلا من غسل ذلك وحسب به ba wanda zai san wannan dama a wannan daren in ba wanda ya tsammaci hakan ba ko kuma ya tsaya yana kardado dama yana zira ya ga hakan ta- za ta faru
ولذلك ما يكون الكسوف القمري كثيرا في البلاد don haka ne ma yakan kasance an yi kisewa wata a mafi yawa daga cikin garuruwa
وأكثرهم لا يعلم به حتى يخبر amma mafi yawan mutane a wannan dare ba za su san an yi ba sai an ba su labari so da yawa sai ka ga gari ya waye ana cewa jiya da jiya da dare ai wata ya zazzabi sai ka ji mutum ya ce hawa ka ne ma san yawa to yana sai yana bacin sa zai sani kai ma da ka rage baka bacci wani har Allah ya sa idan ka gani amma da yawa sai ai kitsewar wata ya zazzabi ko kamar yadda ake cewa sai ai kitsewar wata a gama da yawan mutane ba san ma an yi ba sai yan kaɗan ne suka sani
وكثيرا ما يحدث الثقات بأجانب يشاهدونها من أنوار ونجوم طوال العظام تظهر في الأعيان بالليل في السماء ولا علم عند أحد منها sau da yawa amintattun mutane manyan mutane masu bin dare sukan ba da labarin abubuwa da suka faru a cikin dara kama a ce wani haske ya fito cikin dare jiya ko a ce an ga wani tauraro mai wuta ya gitta ya yi kaza ko abubuwa da na ban mamaki da yawa sukan faru cikin dare sai daga ji manya suna ba da labari da safe amma da yawa daga mutane ba su san ma san da aka yi ba saboda al'adar mutane da dare in yayi kowa je ne tsaye bacin sa kawai
وكرر الطحاوي في مسلم الحديث عن أسماء بنت أميس بالطريقين al-imam tahawi ya fitar a cikin mushkilin hadisi da sai da tana asma wa umaysu ta hanyoyi guda biyu النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو إليه ورأسه في هجر علي cewa shugaba sallallahu alaihi wasallama ya kasance an nemi masa wahayi a wata rana a halin kansa yana kan cinye sayyidina ali ya yi fulo da cinye sayyidina kwanci فلم يسل الأثر حتى جرت الشمس ya zama na sayyidina ali bai samu ya yi sallar la'asar ba har rana ta tafi za ta fadi فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصليت يا علي sai shugaba sallallahu alaihi wasallama ya ce ya ali ko ka yi sallah sayyidina ali ya ce ban yi sallah ba ya rasulullahi فقال اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك sai wasu shugaba sallallahu alaihi wasallama ya ce ya ubangiji sai na ali fa ya tabbata ne a cikin biyayyarka da kuma biyayyar ma'aikinka فردت عليه الشمس don haka ka dawo masa da rana daidai lokacin ta yi sallah فقالت أسماء فرأيتها ضربت ثم رأيتها طلعت بعدما ضربت na ga rana da ido na sanda ta faɗi in ji asma'u binti umaysin amma da ido na ganta ta kuma dawowa da baya ta dawo ta tsaya bayan ta faɗi ووقفت على الجبال والأعراب ta zo ta tsaya sama sai tunduwar wasu da ƙasa mana ta dawo tsakiyar sama
وذلك بالسحبات في خيبر wannan ya faru ne a sahabau a haibara
قال وهذا أن الإنسان الثالثان وواحدهما ثقات
ya ce waɗannan hadisai guda biyu tabbatattu ne marawaitansu kuma amintattu ne وحكى الطحاوي أن عمرو بن سعيد كان يقول al'imamu ɗahawi ya hakaita cewa ahmad bin salihin ya kasance yana faɗa لا ينبغي لمن سبيل المسلم التخلف عن حفظ حديث أسماء bai kamata ga wanda yake ɗalibin ilimi ya zama ya yi sako-sako gabaran haddace wannan hadisi na sai da suna asma'u ‘yar umaisu ba
لأنه من علامات saboda wannan hadisi yana daga alamomin annabta a ce dai rana ta tafi ta faɗi ma'aikin Allah ya mata magana kuma ta dawo da baya ai wannan hadisi ya dace duk ɗaliban ilimi da sun haddace shi saboda daga cikin alamomin annabta
وروى يونس بن بكير في زيارة في زيارة المغازي رواية وعن بن إسحاق Yunus dan Bukairu ya rawaita a cikin ziyaratul magazi ruwayan nan ta saka Ibn Ishaqa لما أرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم yayin da aka yi Isra'i da shugaba sallallahu alaihi wasallama وأخبر قومه بالرقعة والعلامة التي في الإيد ya ba wa mutanen sa labari da ayarin da ya shuɗe da su da kuma alamar da ya gani a cikin wannan ayarin قالوا متى تجيء sai suka ce da su wato ma'aikin Allah ya ga cikin abin da ya faɗa musu dan su gaskata cewa ya je Isra'i cewa ya je Baitul Maqdis sai ya gaya musu akan hanya ya gaba da fataken su su mutanen Makka ayarin ku na fataki na gaba da shi ku tambaye su in sun zo su sun ganda kuma su ganda ba a lokacin raƙumin su ya bata ni na taimaka musu ma suka nemo raƙumin ni na taimaka musu don neman su suka ce to in dai ka gamu da su da gaske sai ka gaya mana a daidai ina suke san da ka gansu kuma yanzu kwana nawa ya rage su iso nan su shigo gari tun da yake in dai ka gansu ka san inda ka gansu to ai za ka iya auna tsawon tafiyar ka gaya mana kwana nawa ne ya rage su shigo nan ya ce a guri kaza na gansu kuma yau sana kwana kaza rana kaza daidai lokaci kaza za su iso nan in dai ba tsayawa suka yi ba
قال يوم الأربعاء ma'aikin Allah ya ce ran laraba za su iso ولما كان ذلك اليوم أشرف قريش ينسون وقد ولنها ونستدريب
ma'aikin Allah ya ce za su iso ran laraba daidai faɗuwar rana larabar ta zo ƙwarai shawa da aka fita bakin gari aka tsaitsaya ana so a ƙura ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ana tallake ana tallake ayari bai zo ba ana tallake ayari bai zo ga ma'aikin Allah a gefe sallallahu alaihi wasallam shi ma tare da mutanensa ana jira a ga yadda za a yi rana ta tafi za ta kife za ta faɗi ayari ba su shigo ba Mhm.
فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديد له في النار سرعة ma'aikin Allah da ya ga haka sai ya ɗaga hannu ya addu'a ubangiji wanka Allah sai aka ƙara masa awa ɗaya a cikin ranar nan Eh, ita kadai sai aka yi da rana mai awa 25 ba awa 24 ba ma'aikin Allah ya ɗaga hannu ya addu'a ubangiji karka ba annaba ka kunya zai jawo ridda da yawa daga cikin mutanen da suka musunta za su yi ridda kuma waɗanda suke son musunta ba su musunta wanda ma'aikin Allah ya riga ba su labari daidai da faɗuwar rana za su to in ya zama ranar ta faɗi ayarin ba su shigo to an samu matsala maki Allah ya addu'a sai aka ƙara masa awa ɗaya a cikin rana aka taɓe ta eh wa hu bisar alayhi shams ومسك عليه aka tsare rana ta tsaya guri guda cak sai da ayarin suna zuwa wani na cewa ga fatakin su zo na cewa rana ta faɗi eh diga baki da to ka gani sallallahu alaihi wasallam to irin wannan kamar yadda Yusuf ibn Nabahani yake faɗa radiyallahu anhu wa'annan mu'jizozi guda biyu na tsagewar wata da kuma tsayawar rana ko dawo wata baya to wannan mu'jiza tana daga mafi ban mamaki ga cikin mu'jizozin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba wata mu'jiza kamar ta saboda da rana da wata abubuwa ne guda biyu da ba a taba gani wata dabara ta dan adam ta iya kaiwa gare su ba ko yanzu da ake zanta ana zuwa duniya wata kaza da sauransu i gaskiya ne amma dai ba za a iya sarrafa watan ba ai, ko a juya ranar ko a canza mata layi a canza mata titi in su biyu a canza laki ko ko wani technology ya sa a canza wa wata design a ce ba zai kalla arewa gaba zai kalla ko kudu zai kalla ko a ce ba a so a ga ya fito da wani shaci haka ya fito kawai cikakken sa misali da zai yi ko a ce a raba shi bi kawai na wani Allah yi ashe tun da yake abu ne dan adam baya iya kaiwa gare shi kaga ma'aikin Allah ya sarrafa su ai wannan ya isa ya nuna annabta ma'aikin Allah fiye da komai sallallahu alaihi wasallam mm. wannan fasali kenan a cikin mu'ujizan nan bugowar ruwa daga tsakanin yan yatsun shugaba sallallahu alaihi wasallama da kuma yawaitar ruwa a cikin rijiyoyi da albarka ta sa amma hadisan da aka rawaito a cikin bugowar ruwa da kuma karuwar ruwa wayannan suna da yawa kwarai da gaske jama'a da yawa daga cikin sahabbai ne suka rawaita hadisi na na bubbugan ruwa daga tsakankanin yan yatsun shugaba sallallahu alaihi wa sallama sayyid na anasu sayyid na jabiru da ibn mas'udin suna cikin su
حدثنا القاضي في تعليم اسماعيل حدثنا ابو القاسم حاتم بن محمد حدثنا ابي عمر بن الخطاب حدثنا ابو موسى حدثنا يحيى حدثنا مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي سلمه عن انس بن مالك رضي الله عنه رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم na ga shugaba sallallahu alaihi wa sallama عن الصلاه العصر lokacin sallallahu asar yayi فمس الناس الموضوع فلم يجدوه mutane suka lalabi ruwan alwala ba a samu ba رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء sai aka zo shugaba sallallahu alaihi wasallama da ruwan da zai alwala daga gare shi رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده sai shugaba sallallahu alaihi wasallama ya sanya hannunsa a cikin wancan nan ka ƙwarya أمر الناس أن يتوضأوا منه ma'aikin Allah ya umarci mutane kowa ya alwala daga wannan ruwa nasa قال فرأيت الماء ينبوء من بين أصابعه sai na ga ruwa yana ƙuɓɓugowa ta tsankanin ɗan yatsun sai na ƙaruwa a cikin ƙwaryar duk mutanen da ke gurin kowa ya alwala sannan ya gama
وتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم mutane suka ta alwala har sai da suka yi su duka suka gama ورواه أيضا عن أنس قتادته sai na ka taratu ya rawace wannan hadisi da daga sai na nasu وقال بجنايته ماء يغمر أصابعه أو لا يكاد يغمره
ya faɗa cewa an kawo masa wata ƙwarya wadda ba za ta yalwaci 'yan yatsunsa ba ma Eh, ko kuma a za ta yalwaci 'yan yatsunsa ko kwanto ne a cikin ruwaya ko cewa ya dai ƙwarya ba ta faɗin 'yan yatsu ba ko cewa ya a iyaka ta faɗin 'yan yatsun ma'aiki sallallahu alaihi wasallam
قال كم كنتم ita to kuku nawa ne ranar kuka yi a ranar ruwan قال الجماعة ثلاثة مئتين ya ce eh to mun kai dai kamar mutum ɗari uku haka وفي رواية عنه ya zo a cikin wata ruwaya da gare shi وهم في الزوراء عند السوق wannan abu ya faru ne a zaura'u a daidai gurin kasuwa قال وهو أيضا بنيد وثابت ولحسن عن أنس
sayan na humaidu sayan na sabitu da kuma sayan na alasu a sayan na alhassanu sun rarrace wannan hadisi daga sayan na anasu وفي رواية بنيد قلت كم تعنون a cikin ruwayan sayan na humaidu sai ya faɗa kuku na kun kasance a wannan rana ثلاثين رجلا samanina rajula ثمانين رجلا sai ya ce mu tamanin ne
ونهوا عن ثابت عنه an rarrace wannan hadisi ga sayan na sabitu daga sayan na anasu وأنا أيضا وهم نهوا من سبعين shi رجلا kuma ya ce sun kai kusan mutum saba'in
وأما ابن مسعود ففي الصحيح من رواية علقمة عنه kaga dai misalin abin da ya faɗa ɗin nan bai fi girman ɗan kurkura ba abin da ba haushe ya ce ɗan kurkura ko ɗan ƙaramin kwanan sha tun da ya ce ƙwarai da mace fa faɗin yan yatsu ba aka kawo ruwan da manzan Allah zai alwala a ciki iya alwalan mutum ɗaya amma ya Allah da ya tsoma hannunsa a ciki ya bar hannun a ciki ya ce kowa zai alwala ya ce ni ina kallo ɗayan yatsun na ruwa na bulbulwa ta cikinsu sai da mutum ɗari uku ko mutum saba'in ko mutum tamanin bisa saɓanin ruwa duk suka alwala suka gama amma shi ibn mas'udin ya faɗa a cikin sahihul bukhari a cikin ruwayan da sai na alƙamashi da gare shi بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معنا معه
a tsakanin muna nan tare da shugaba sallallahu alaihi wasallama ko babu ruwa a tare da mu قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انه من معه مضربان sai shugaba sallallahu alaihi wasallama ya ce da mu ku nemo wanda yake akwai sauran ragowar ruwa a cikin salkarsa فأتي بماء فصبه في منام ثم وضع كفه به sannan aka zo masa da wani ruwa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sai ya zuba ruwan a safan hannunsa sannan kuma ya sanya shi a cikin ƙwarya فجعل الماء ينبوء من بين اصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم sai ruwa ya zama yana kukuwa tsinkanin in yatsun shugaba sallallahu alaihi wasallam وفي الصحيح عن سالم بن ابي جعد عن جابر رضي الله عنه ya zo a cikin sayyid bukhari sai na salimu dan abi dan abi ja'adi da sai na jabiru da sun fita gare shi عاش الناس يوم الحديبية kishirwa ta samu mutane a ranar yakin hudaybiya ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوته فتوضأ منها shi ko shugaba sallallahu alaihi wasallam akwai wata sarka a gabansa sai ya alwala daga gare ta وأقبل الناس ناره mutane suka gabato inda manzo Allah yake sallallahu alaihi wasallam sai ga akwai ragowar ruwa a gunsa kowa ya to neman ruwa yake وقالوا ليس عندنا ماء إلا ما في ركبتك suka ce ya rasulullahi duk cikin sa- sansanin nan fa ba sauran ruwa sai abin da ke cikin sarkan nan taka
وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الركبة sai shugaba sallallahu alaihi wasallama ya tsoma hannunsa a cikin wannan sarka وجعل الماء يقول من بين أصابعه sai العيون.
ya zama da ruwa ya dinga bulbula ta tsakanin yan yatsun sallallahu alaihi wasallama yanda ka san idanun ruwa ne suka balle
وبه قلت كم كنتم a cikin wannan hadisi an tambayi shi sai na jabiru da ya kawo waya hadisin ku ku nawa ne a wannan rana قال لو كنا مئة ألف لكفانا kafin ya bada amsa sai ce to ko dai mun kai mu dubu ɗari ruwan sai ya ishe mu كنا خمسة عشر مئة amma dai ran- ranar dai mu ɗari goma sha biyar ne eh mu ɗari goma sha biyar ne ma'ana mu dubu ɗaya da ɗari biyar ne a ranar amma ka sani ko mun kai dubu ɗari sai ya ishe mu
وروي مثله عن أنس عن جابر an rawaita irin wannan hadisi ka sai na anasu sai na jabiru وقيل أنه كان في الحديبية ya zo a cikin wannan ruwaya cewa wannan abu ya faru ne a hudaybiya sulhun hudaybiya da aka وفي رواية الوليد بن عبادة بن الصامت أنه ya zo a cikin ruwayan sai na wani dan uba su dan sami ta gare shi حديث مسلم الطويل في ذكر غزوة بوادٍ a cikin hadisin na musulmi wanda yake mai tsawo a cikin ambatan yakin nan na buwadu قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جابر نادر وضوءا ya ce shugaba sallallahu alaihi wasallam ya ce da ni ya jabiru kai kira a kawo ruwan alwala وذكر الحديث بطوله sai ya ambaci wannan hadisi da tsayinsa وأنه لم يزد إلا قتلة في كغلام شرب a cikin hadisin ya faɗi cewa ba a samu wani abu na ruwa ba sai dan wani dugunguna da ba shi da yawa a cikin wata ƴar ƙaramar sarka فأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم فجمله وتكلم بشيء لا أدري ما هو sai aka zo shugaba sallallahu alaihi wasallama da wannan ragowar ruwa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sai ya anshi ruwan nan ya takuda hannunsa da shi ya faɗi wata magana da ban san me yace ba وقال نادي وقال نادي بزبنة الرجل فأتيت قربعتها sannan ya dubi sai na jabiru ya ce je ka ce a kawo daru irin na matafiya ƙatan daru da matafiya suke amfani da shi suna kan halin tafiya aka kawo aka aje gaban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam
وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فقده في الزبنة sai ya ambaci cewa shugaba sallallahu alaihi wasallama ya shimfiɗa safin hannunsa a cikin wannan daro وفرد أساجعه sannan ya rarraba 'yan yatsunsa وصب جابر عليه sannan jabiru kuma ya zuba ruwa a kansa وقال بسم الله ma'aikin Allah sai ce bismillahi قال فرأيت الماء يكون من بين أساجعه ita sai na ga ruwa yana bulbula ta tsakankanin yan yatsunsa ثم فرغت الزبنة وتدارك حتى امتلأت ya zama na wannan daro ya cika har ya dinga zuba ta baya
وأمر الناس بالاستسقاء فاستوقوا أستاذه
sannan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce mutane su zo kowa ya zo ya sha aka zo aka sha aka sha har sai da kowa ya koshi
فقلت هل بقي أحد له هذا
na ce akwai wanda ya rage da bukatar ruwa bai koshi ba ko kuma bai ɗiba ya zuba a cikin sarkasa ba
فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم babu wanda ya amsa ba wanda yake na da bukatar ruwa kowa ya koshi kuma kowa ya tanaji abin da zai zuba a cikin sarkasa da sannan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki hannunsa daga ciki
من الجبلة وهي ملعاء Eh, ya tsame hannunsa daga cikin wannan daro a halin daro yana cike da ruwa ya yi maƙil
وعن شعبي وعن شعبي وكي النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه بالدار الثاني ya zo ga sai na sha biyu an zo wa shugaba sallallahu alaihi wasallama a cikin ba'arin tafiye-tafiyensa da wata sarka ta ruwa وقيل ما معنا يا رسول الله ما قلت غيرها amma sai aka ce da shi ya rasulullahi babu wani sauran ruwa da ya rage in ba wannan ba فكبها في ركبة ووضع إصبعه sai shugaba sallallahu alaihi wasallama ya zuba wannan ruwa a cikin salka sannan ya sanya hannunsa a ciki وتمسح بالماء kuma ya dulmiya hannun a cikin ruwan baki daya وجعل الناس يجيبون ويتوضؤون ثم يقومون mutane suka zo suka dinga alwala kowa ya alwala ya gama ya tashi tafi
قال الترمذي almamu turmuzi ya faɗa بعد أن عمران بن حسين ومثل على بهذه المعادلة هبلت والهموم كثيرة
abin da yake cikin wannan babi da sai na imran dan husainu da irin irin wannan to a cikin gurare da yawa kuma gurin taruwar jama'a da yawa Mhm.
ولا تت- la babu لا تت- لا تتطرق التهمة إلى المتحدث به abin da aka rauta a wannan babi ya faru a guraren mutane da yawa a gaban mutane da yawa abu ne wanda yake tuhuma ma ba za ta fara kwankwasarsa ba za a iya tuhumar abin ba ba wanda zai karyata saboda abubuwa ne da yawa kuma a gaban mutane da yawa abin ya faru wanda kuma in aka samu abu daga wurin mutane da yawa na ruwaya to ya zama haddin tawaturi kenan ko eh imamu suyudi yana cewa mutum goma ma sun suka rauci abu ya zama tawaturi
لأنه كانوا أسرع شيء إلى تكذيبه لما جبلت عليه النفوس من ذلك
saboda li'annahum kanu asrashin ila takzibihi wayannan sahabbai masu yawa su ne za su fi kowa gaggautawa ya ga karyata abin inda a ce bai faru da gaskiya ba saboda abin da aka gini zukata a kansa
ولأنهم كانوا ممن لا يسكت على kuma saboda cewa su sun kasance wayanda ba sa yin shiru akan barna ne in suka ji karya ba za su yi shiru akan ta ba
فهؤلاء كرروا ماذا وأشاروه ونسبوه ذما يسير له
to amma sai gashi wayannan sun rawaici wannan abu na daga bugar ruwa kuma sun daidaita shi a duniya kuma sun nasabta shi zuwa ga halartar jama'a da yawa wane na gurin wane ma yana nan akai wane ma yana nan ko ba a ji wane da wane sun karyata sun ce ba ma nan ko ba a yi da mu ba
ولم ينكر أحد من الناس عليهم ما حدثوا به عنه babu wani daga cikin mutane da ya musanta musu abin da suka faɗa cewa ya faru a gaban su ba wanda taɓa cewa ba haka ne ba أنهم فعلوه وشاهدوه cewa sun gani din
فصار كتصديق دليلهم له da haka sai zama abin kamar daidai yake da a ce dukkanin sun gaskata kowa ya gaskata kenan ko da bai faɗi irin had- ko da bai rawaito irin hadisin ba dai to yin shirin da yayi tare da cewa ya gamsu ya yarda cewa abin ya faru a gaban sa eh alhamdulillah amin to alhamdulillah sai zama karatu ɗaya rage kenan insha Allah gobe sai hatama Allah ya ba mu kyakkyawar ta Allah ya ji gamu Allah ya ji gan iyayenmu da iyayen iyayenmu da malumanmu da masoyanmu da ƴan uwanmu Allah ya samu gama duniya lafiya malamanmu Allah ya saka musu alheri iyayen Allah ya saka musu alheri wannan zamu iya wallahi iya mana abin da ya gagare mu Allah ya mana maganin su Allah ya mana arziki ya rayuwar bakan Annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan shi kana kuma gizi Allah huwa ce da abin da kike tsoro Allah ya kare mu wanda suke wannan siya da addu'a Allah ya bukatun su albarka Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suke da wani a cikin sha'anin karatun Allah ya saka musu alheri Allah ya mai musu da abin da suka rarrasa albarka annabi sallallahu alaihi wasallam ba su da koki gare mu ba Allah ya saka musu alkhairi Allah ne ka dubu cikin arzikin albarka annabi sallallahu alaihi wasallam malam da yan uwan sallah kara musu lafiya Allah ya sa rakiya ta tsawar albarka annabi sallallahu alaihi wasallam shugabannin mu Allah ya riko da hannayensu wannan gari namu Allah ya kara masa haske Allah ya tsare shi albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kiyaye shi fatiha dai sa sun fati uku bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin اللهم صل على سيدنا فاطمه وبارك اللهم صل على سيدنا فاطمه اللهم صل على سيدنا الفاتح ما قلت له والهدي الى صراط المستقيم وعلى اله وصحبه يا ربي بالذات وبصفات